الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالا ابن القيم يتقب دفع أرسه في النبي صلى الله عليه وآله وسلم wanda ya fice da su akan sauran annabawa ko ya tarayya da su amma ya sifanta da mafi kamalar sifar da ya tarayya da annabawa a cikinta ya ce faballaga risalati rabbihi wa sada'a bi amrihi ya isar da saƙonnin ubangijinsa ya bayyana umarninsa wa tahammala fi mardatihi ma lam yatahammalhu basharun siwa ya kuma jure wahalhalu don neman yardar Allah abinda babu wani mutum da ya kai shi juriya irinta wa qama bis sabri wash shukri a haqqal qiyam ya tsaya da haƙuri da godiya ga Allah subhanahu wata'ala yadda ya cancanta ya tsaya hatta balagha ridahu har ya har ya kai ga samun yardar Allah fa thabata fi maqamis sabri hatta lam yalhaqhu ahadun min as-sabirin ya tabbata a cikin matsayi na haƙuri har ya zanto babu wani ɗaya mai haƙuri da ya kai ya cin masa wata raƙa fi darajacin shukuri hatta ala fauka jami'i shakirin ya kuma yi sama sama ta ƙoli a cikin darajar godiya har ya zanto ya fifici dukkan wani mai godiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala bai bar komai daga cikin abin da Allah ya aiko shi ya isar ga al'umma ba sai da ya isar da shi Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka saukar maka balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka idan ko har baka yi ba to baka isar da sakon ubangijinka ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba har sai da Allah ya bada shaidar cewa ya isar da dukkan sakon da Allah ya bashi Allah ya saukar da ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah shi da kansa ya bayar da shaidar cewa ya cika addini addinin sa ya cika chip chip inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya boye wani abu daga cikin sakon da Allah ya bashi Allah ba zai ce ya cika ba shaidar da Allah ya bayar da cewa addinin sa ya cika chip chip akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku shine musulunci wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata babu wani abu wata ni'ima ta danganci addini ta danganci duniya da rayuwa da lahira face Allah subhanahu wataala ya cika ma wannan al'umma ni'imar nan babu abin da ya rage su da shi Allah ya zaba mana musulunci a matsayin addini shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ban bar wani abu ba wanda zai kusantar da ku zuwa ga Allah ya nesanta ku daga wuta sai da na umarce ku da shi ban bar wani abu da zai nesanta ku daga Allah bai kusanta ku zuwa ga wuta sai da na haɗe ku daga wannan abu da haka babu wani abin da mutum zai nemi ya aikata na kusanci ga Allah subhanahu wata'ala wanda annabi bai koyar ba in kuma har ya zo da wani abu wanda annabi bai koyar ba ya ce da shi ibada ne ko a yi shi a samu lada to ba gaskiya ya faɗa ba kuma wannan abin ba zai kusantar da mai yin shi zuwa ga Allah ba sai dai nesanta shi daga Allah ya kusantar da shi zuwa ga shaidanu ya kuma kusantar da shi zuwa ga wuta to shi yasa kaga malamai na wannan al'umma suna yaki da dukkan wani abin da yake shigogo shigogo ne a addini duk wani abin da yake bako ne a cikin addini annabi bai zo da shi ba bai karantar da shi ba baya daga cikin koyarwarsa to wannan ba zai zama addini ba Allah ya riga ya cika addini in kuwa har an cika addini wani ya zo da wani abu kuma ya zan yana da gurbi to kamar ba a cika addinin ba kenan Ƙari a cikin addini daidai yake da rage wani abu na addini ka fitar da shi daga addini yadda babu wanda zai amince yau wani mutum ya zo ya ɗauki wani abu da addini ya zo da shi ya ce ya cire shi daga addini ba addini ba ne ba za a karɓa wannan daggare shi ba sallah addini ne azumi addini ne hajji addini ce zakka addini ce amana riƙon amana addini ne to duk wanda zai zo ce wannan ba addini bane ya cire shi daga addini ba wanda zai yadda da wannan ce ya rage wa mutane adadin raka'o'in sallah maimakon raka'o'i hurhudu inda ake yin hudu ya mai da su biyu ko ya mai da salloli sun koma uku maimakon biyar ko ya rage ta asuba ya batta zuwa isha'i kawai sai a zahar to ba wanda zai amince da wannan don mai ragi ne a addini to haka ƙari yake shi ma yadda ka ganin rage a addini ba ya da kyau to ƙari ma haka yake muninsu ɗaya ne wanda zai yadda da ƙari to ya kamata ma yadda da rage ba su da bambanci shi yasa a sallah don abin in ka ƙara ko ka rage sai ka yi sujudu sahu da ƙari da rage duka sai ka yi gyara ba ce ai shi kenan babu komai batun da wannan ƙari ne sai ka yi gyara to haka addini yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan bid'a domin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama istidraki ne kana so ka ce ga wani abu da annabi ya bari bai faɗa ba bai karantar ba kai yanzu kana ga ya kamata a karantar da mutane ko a koya musu sarƙe da suna addini yasa muke gaya wa mutane har kullum duk wanda ya kawo muku wani bakon abu ba ku san shi ba a addinance to ku tambaye shi dalili daga alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama daga hadisan manzon Allah ingantattu annabi ya isar da sakon Allah subhanahu wataala bai bar komai ba ya fito karara ya bayyana abu babu wani abu da annabi ya koyi babu abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyi Allah ce fasda bi ma tu'mar wa arid 'anil mushrikeen ka fito karara ka faɗi abin da aka umarce ka da shi da haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai ɓoye wani abu ba da zai ɓoye wani abu a addini to da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɓoye wasu abubuwa da suka shafe shi shi karan kansa alkur'ani cike yake da wasu abubuwa waɗanda Allah subhanahu wataala ya ainihin kwabi annabi sallallahu alaihi wasallam a kansu ya nuna masa cewa da ba haka yi ba a basa wata walla an ja'ahu al'ama da annabi yana boye wani abu ba zai karanta wa mutane wannan ayar ba dan shi ta shafa afallahu an kalima azinta lahu hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin Allah ce ya maka afuwa dan me kai musu izini dan me kai musu izini lokacin da munafikai suka rika zuwa suna neman izinin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da za a fita yakin tabuka suna ta karerai annabi yana karba karbar maganganun sai yadda da su ya ce ku je na muku izinin zama ba sai kun fita ba Allah ce dan me kai musu izini da ya boye kissar tsakaninsa da abin da ya faru tsakaninsa da Zaid lokacin da ya aurarwa da zai ibnu haritha bararren yantattan bawansa ya auren masa da zainab bintu jahsh a lokacin da zama ya kewa tsakaninsu zaid yana zuwa yana yana gaya masa ga irin abin da take masa shi kuma yana umartarsa da ya ji tsoron Allah Allah kuma ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa auren zai mutu kuma kai zaka aure ta Allah ce wa tukfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nas wallahu ahqqu an takhsha kana boye wani abu a ranka wanda Allah sai ya bayyana shi wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya hukunta da annabi yana boye wani abu zai karantar da mutane wannan ayar ba dan shi take magana akan sa ayoyi suna nan alqur'ani ire-iren su wanda suke magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyin cikin suratul anfal ma kana libin an yakun lahu asra hatta yusqila fil ard turiduna arada dunya wallahu yuridu al akhirah har zuwa karshen su laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum عذابا عذابا عذاب عذاب da Allah annabi zai boye wani abu sai boye wannan labarin sauraka babu abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa na Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar da yake cikin sahih bukhari take cewa wanza ama annan nabi sallallahu alaihi wa sallama katama shay'an faqad kafar wanda duk zai ce annabi sallallahu alaihi ya boye wani abu ya kafirta ya kafirta saboda Allah ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalata a wata ruwa ta ce faqad a'zama al-firyata 'ala Allah yayi wa Allah ƙarya ba kankanwa ba yace annabi ya boye wani abu shi yasa lokacin da abu juhaifa yake tambayar sayidina ali cewa shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sirranta muku wani abu da bai gaya mutane ba saboda yan zakewa wajen nuna kaunar sayidina ali a zamaninsa sun rika yada jita-jitar cewa akwai ma wani abu na sirri da ali kawai annabi ya gaya wa da wani abu na ƙur'ani da shi kaɗai ya sani sauran sahabbai ba su sani ba to shi ne sai ali ya ce ba gaskiya ba ne babu wani abu da yake gabanmu a hannunmu illa fahimtar wannan alƙur'ani da Allah yake bawa wanda ya gana ba cikin bayansa sai kuma abin da yake cikin wannan takarda akwai sahifa ta sayyidina ali takarda ce da rubutu a jiki ce sai abin da yake cikin wannan takarda ce mai a cikinta ya ce al'aklu wa fikakul asir wa Allah ya rithar muslimu kafiran abin da yake cikin takardar ba ba ne magana ne akan diyat diya idan mutum ya yi kaza diyar da za a biya idan kaza ne diyar da za a biya an cire wani ido an cire wani kafa an ce wannan bayanin diya ne diya na a littattafai ko ina da ana na ana karanta shi ba ce bayanin diya ne sai kuma magana fikakul asir magana cewa wanda aka kama shi ribataccen yaƙi kafirai suka kama shi a biya kuɗi a fanso shi sai kuma maganar cewa kada kafiri ya gaji musulmi kada musulmi ya gaji kafiri to duk wannan hukunce hukunce suna na hannun sahabbai ai ba wai babu su ba ce su ne ni ma na rubuta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai boye wani abu ba ya keɓanci wasu daga cikin ahlul baiti da cewa su kadai ya barwa ilimin wannan babu shi illa abin da yake hannun kowa na alkur'ani da kuma fahimtar da Allah yake ba kowa na alkur'ani gwargwadon bai wadda Allah ya so ya masa ta fahimta alkur'ani amma ba annabi ya keɓance shi ya gaya masa wani abu shi kadai sauran ba su ji ba wa tahammala fi mardatihi ma lam yatahammalhu basharun siwa annabi yayi hakuri da juriya wajen neman yarda Allah hakurin da ba kowa yayi shi irin sa ba Allah subhanahu wata'ala yana jarrabar bayansa na kwarai da nau'in jarraba iri-iri ya jarraba annabawa da manzanni ya jarraba mutanen kirki har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yubtala almar'u ala qadri dini fa in kana dinuhu salban ishtadda bala'u ana jarrabar mutum gwargwadon addininsa wanda addininsa yake da ƙarfi sai jarrabar sama ta tsananta wani zai ce to ya za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam an jarrabe shi da abin da ba a jarrabe sauran annabawa da shi ba tare da cewa a cikin annabawa akwai waɗanda aka kashe annabawan banu isra'il nawa ne aka kashe an kashe annabawa aw kullama jaa um rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun haka Allah yake magana da banu Isra'il yace duk yanzu shikenan duk sanda wani manzo ya zo muku da abinda zukatanku ba sa so abinda ya saba wa soyayyen zukatanku wani bangare nasu sai ku karyata su wani bangare kuma ku kashe sauraka akwai cikin annabawa da aka kakkashe annabi zakariya an kashe shi annabi yahya ɗansa shi ma an kashe shi annabi isa an kai masa mamaya za a kashe shi allah ya ɗauke shi annabi musa an jijji masa rauni an daddake shi ya ga abubuwa iri-iri daga banu isra'il ƙarshe ya mutu a te a cikin sahara ta sina to wani zai ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kamar ai gashi ba a kashe shi ba ya za a ce an jarrabe shi fiye da abin wanda aka jarrabe annabawa da suka wuce shi ina jarrabar da aka yi masa ina aka ce aliftila ba wai ana nufin wani abu da zai shafi jikinka kadai ba gangar jikinka kadai ba ba wai shi kadai bane ake kira jarraba abinda zai taba zuciyarka ma jarraba ne ko da lafiyar jikinka lafiya yake amma a jarrabi zuciyarka da abin da zai sa maka damuwa da ɓacin rai jarraba ce jarraba ce ana jarraba mutum da alkhairi ana jarraba sada da sharri wa nablukum bil sharri wal khairi fitna fi muna jarraba ku da sharri muna jarraba ku da alkhairi to galibi kuma jarrabar da ake yi wa mutum a zuciyarsa da bacin rai da yake ji wani lokaci ya fi ma na gangan jiki nawa ne marasa imani da Allah idan damuwa ta dame suke ma kashe kansu da kansu shi da kansa ba da kansa ba sai wani ya kashe shi ba wani ce zai fada rijiya wani ce zai sha dafi wani ya kaza wani ya kaza ashe abinda yake ji a ransa yana jin ya fi wannan da zai ji na azabar ciki sauraka kisa ba wai shi ne ƙololuwar jarraba ba jarrabar damuwa da za ka ji a ranka to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga abin da sauran annaba ba su gani ba ya gani daga mutanensa jinsinsa ƙabilarsa danginsa waɗanda a lokacin da yake matashinsa kafin Allah ya aiko shi a matsayin manzo ba irin haba-haba da ba sa yi da shi ba irin ɗaukaka da daraja da girmama da ba sa ba shi duk da ƙarancin shekarunsa duk wanda ya karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ya san yadda annabi yake a gurinsu ya san darajar da da suka ba shi amma fuji'atan lokaci guda yana cewa abauta Allah shi kaɗai sai aka canza masa kamar ba shi ba Allah yake bayyana mamaki akan al'amarin su am lam ya'rifu rasulahu fa hum lahu munkirun ce wai ba su san manzon nan nasu bane ya zama musu bako ne ba su san shi ba san san shi ce laqad labistu fikum umran min qablihi afala ta'qilun kafin zuwan zo muku da manzanci shekaru nawa ne a cikin ku shekara arba'in kun san ni amma lokaci ɗaya ciki da waje a juya masa a shiga ya ƙarsa ba dare ba rana ta ko'ina wannan ɓacin rai har ina har ina annabi shu'aib mutanensa cewa suke walaula rahatsuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz ba don danginka da suke zagaye da kai ba damun makaruwar duwatsu damun jefe ka ana danginsa sun tsaya masa duk da ba a yadda da shi ba amma su yadda da shi ba amma dai sun tsaya masa amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gamu da kiyayya ta waɗanda suka ya kamata su kare shi in banda abu talib wane ne ya tsaya masa abu lahab ya kasa yi da har ta kai da alkur'ani ya sauka a kansa aka yi masa tsinuwa ta har abada shi yasa ya zo cikin sayuwar bukhari hadithin aisha radiyallahu ta'ala anha take tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama wani irin wahala ya samu daga mutanensa take ce masa shin akwai wani abu na ɓacin rai da damuwa da ka shiga fiye da wadda ka shiga a lokacin yakin uhud a lokacin yakin uhud ne aka samu wasu wani bangare daga cikin sahabbai sun saba wa dokar da annabi sallallahu alaihi wasallam aje su akanta har abin ya juye aka yi ta kashe wasu annabi ya ji damuwa a lokacin aka she masa baffansa hamza to shine aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa shin akwai wani abu na damuwa da ka taba shiga a rayuwarka da ya kai wannan da ka shiga a lokacin Uhud annabi ya ce mata kwarai da gaske abinda na samu daga mutanenki ma laqituhu min qaumiki abinda yaji ya samu daga mutanenki yana nufin shawa. irin yadda suka juya masa baya suka rika yakarsa da kairai suka rika jifansa da maganganu miyagu suka rika faɗar abubuwan da sun san ba haka suke ba amma suna dangana masa su ya ce har ya fara fita yana tallar kansa da da'awarsa zuwa ga ƙabilun da suke wajen makka ko zai samu waɗanda za su tsaya masa ya tafi ta'if wajen ibnu abdiyalil ibnu kulal ibnu abdikulal ya je ya bijiran masa da da'awar cewa gashi ko za ka taimaka mu in isar da wannan saƙon shi ma juya masa baya ya ce na fito na sa gabana ban san inda na nufa ba fantalaktu ala wajhi fantalaktu wa ana mahmumin ala wajhi na sa gaba cikin bakin ciki ba ma san inda nake ba inda nake tafiya fa idza ana bi qarni tha'alibi ci sai kawai na ganna a karnus ta'alim wani wuri ne tsakanin maka da ta'ifa sai na ganna a wannan wurin farafa'tu basari ila sama fa idza bi sahabatin qad adallatni sai na daga kaina sama sai na ga girgije ya min inuwa ina duba cikin sa fa nazartu fiha fa idza biha jibril sai na ga jibrilu jibril ya yi sallama na ansa masa ya ce to Allah ne ya aiko ni tare da mala'ikan duwatsu ya ce gashi nan ka faɗa abinda kake so a yi wa mutanen na a yi musu mala'ikan duwatsu ya yi wa annabi sallama annabi ya ansa ya ce to ni umarni ne aka bani daga Allah subhanahu wata'ala cewa in tambaye ka abin nan da mutanen nan suka yi maka wani irin azaba kake so musu in ka ga dama in haɗa musu in haɗa duwatsun maka in murtsike su fa utbiqu alaihim al-akhshabayn sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ban yadda ba yace ina fata inni la arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu wa la yushriku bihi shay'a fatan da nake yi Allah subhanahu wata'ala ya fitar ta tsatsan waɗannan mutane ‘ya'yansu da za su bauta wa Allah shi kaɗai ba za su haɗa shi da kowa ba za ka annabi ya ƙi yadda ya karɓi wannan tayin a halaka mutanen makka wannan yana nuna maka irin wahalar da ya sha da juriyar da ya yi aka zauna ƙarshe sai da aka fitar da shi daga garinsa da ya taso da ciki ya girma a ciki ya komai a ciki mai ƙarfi وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك to sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya sha ibtila ne ma'anawi ba maddi ba ba ibtila wanda ya shafi gangar jiki ba wanda ya shafi zuciya wannan yafi ciwo da yawa abu zai samu mutum ya ce gara ma ya mutu damuwar da ya shiga na na maryam cewa ta ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya a shi kaga dan an kashe ba shine ibtila'i na ƙarshe ba ibtila'i ka ci gaba da zama da rai kuma ka rika ganin abin da zai kona maka zuciya da haka in annabi ya ce ashaddun nasi bala'an al'anbiya thumma al'amsalu fal'amsal to ka dauka ka san da annabi ya samu a cikin jarrabar da Allah yake wa annabawa yafi na kowa yafi na kowa duniya ce gaba daya ta hada akan sa lokacin take a ƙasa dan uwansa su yaƙe sa sauran larabawa makota su yaƙe shi yahudawa su yaƙe shi mushrikai su yaƙe shi ba wanda bai yaƙe shi ba amma haka ya haƙuri ya dage ya cije ya yarda da alkawarin da Allah ya masa na nasara kuma Allah ya cika masa alkawarinsa to shine yake cewa wa tahammala fi mardatihi ma la yatahammaluhu bashar ma lam yatahammaluhu basharun siwa wa qama lillahi bis sabri wash shukri ahqqa al qiyam hatta balagha ridah ya tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya da hakuri dan Allah da godiya ga Allah mafi cancantar tsayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri da babu wanda yayi irinsa sannan yayi godiya ga Allah subhanahu wataala da babu wani bawa da ya gode wa Allah irinsa hatta balagha rida har ya kai ga samun yardar Allah subhanahu wataala da tace kololuwa wa ridwanu min Allah akbar فثبت في مقام الصبر حتى لم يلحقه أحد من الصابرين ya dage ya cije ya kafe a matsayi na haƙuri inda babu wanda ya cin masa wannan husnul istihlal ne na abinda littafin zai kunsa tunda abinda littafin zai kunsa shine magana akan haƙuri da kuma godiya ga Allah subhanahu wataala to annabi sallallahu alaihi wasallama yayi fintinkau cikin waɗannan abubuwa guda biyu babu wanda ya cin masa وترقى في درجة الشكر حتى على فوق جميع الشاكرين ياي ترقي يا رك سامن دوكaka a darajar haƙuri har ya zan ya fifici sauran halittu duka yana sama da sai ya zanto sama da sauran halittu gaba daya irin abubuwan da ibnul qayyim zai kawo a cikin wannan littafi ciki za a ji abubuwan da suka faru na haƙuri da duriya da kuma godiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yi fa hamadahu Allah wa mala'ikatuhu wa rusuluhu wa jami'ul mu'minin Allah ya yaba masa mala'iku suka yaba masa manzannin Allah suka yaba masa da dukkan mu'minai suka yaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam walidhalika khussa bi liwa'il hamdi duna jami'il alamin shi yasa aka ware shi da liwa'il hamdi tuta ta yabo tuta ta yabo banda sauran halittu duka rana gobe kiyama fa adamu tahta liwa'ihi wa man dunahu min al-anbiya'i wal mursalin annabi adamu shi kansa yana karkashin tutar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sauran manzanni haka yazo a cikin hadithus shafa'a a ruwayoyi da dama ruwayar musnad imam ahmad ruwayar tirmidhi abi dawud da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bi yadi liwa'il hamd wa tahta liwa'i adam wa man dunahu a hannuna nike rike da tutar godiya nike rike da tutar godiya su malamai suka ce tuta ce da Allah subhanahu wataala zai bashi alamar cewa babu wanda ya kai shi a wannan matsayi na yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala babu wanda ya kai shi a bashi wannan tutar da take nuna wannan darajar da wannan daukakar karkashin inuwar wannan tutar annabi Adamu da sauran annaba da manzanni duka za su kasance kaga wannan yana nuna cewa ya fifici kowa a wannan babin wa ja'ala alhamda fatihata kitabihi alladhi anzalahu alayhi Allah ya sanya alhamdu tace mabudin littafin da Allah ya saukar masa tace suratul hamdi suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin da muke karantawa tace farko a cikin musafi da haka Allah subhanahu wataala ya kaddara tattara mushafin zai kasance duk da ba ita ce farkon surar da Allah ya saukar a Qur'ani ba surar farko ko ayoyin farko sune ayoyi biyar da farko da suratul alaq sune ayoyin farko da aka ikra bismi rabbikal ladhi amma da aka tashi hada Qur'ani Fatiha ita ta zanto farko kuma ita ce Fatihatul Kitabi kuma haka annabi ya kira ta da wannan suna wannan suna Fatihatul Kitabi shi yake nuna a farko take shi yasa da sahabbai suka zo shirya alqur'ani ta zama ita ce farko saboda annabi ya kira ta da Fatihatul Kitab la salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab kamar da yake a cikin hadisin Ubadah ibn Samit babu sallah ga wanda bai karanta fatihatul kitabi mabudin littafi da haka mabudin littafi wato alkur'ani shine godiya ga Allah da yabo gare shi wa akhir da'wa ahli thawabihi alladhina hadahum ala yadayhi kuma godiya ga Allah da yaban Allah shine karshen da'awar wato waɗanda suka samu sakamako na aljanna waɗanda Allah ya shirye su akan a hannun ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin lati innal ladina amanu wa amilus salihat dalle wadanda suka yi imani kuma suka yi kyawawan ayyuka yahdihim rabbuhum biimanihim Allah zai shiryar da su a dalilin imaninsu fi jannati tajri min tahtihim al-anhar koramu suna gudana ta karkashin su fi jannatin na'im suna cikin aljannatayya na ni'ima da'awahum fiha subhanaka allahumma maganar su a cikin aljanna da za su fara da ita shine subhanaka allahumma tsarki ya tabbata gare ka wa akhiru da'awahum maganar su ta karshe yayin da suka shiga aljanna alhamdulillahi rabbil alamin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله a lokacin da Allah zai sa su aljanna ya cire dukkan wani wata kiyayya ko wata gaba da take cikin zukatansu ƙoramin aljanna suna gudu ta ƙarƙashinsu za su ce alhamdulillahi da zai hadana lihada godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga samun wannan aljanna wa ma kunna linahtadiya bai yiwa mu shiryu laula an hadana Allah ba dan Allah ya shiryar da mu ba to wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya ba mu wannan al'umma zanto littafin ta ya fara da Fatihatul Kitab wanda ta kunshi godiya ga Allah sannan kuma ƙarshen abinda za su fara faɗa lokacin da suka shiga aljanna shine wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wa samma ummatahu alhammadina kuma ya kira al'ummarsa hammadina wanda ya zo a cikin hadisin darimi hadisi ne na ka'ab ka'abul ahbar mursal wanda yake faɗar sifar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin a cikin littattafan da suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallam laysa bi sakhabin wala laysa bi sakhabin wala la'anin annaba mai yawan kakaci bane ba mai yawan la'ana bane yana saka yana saka mummuna da kyakkyawa ya faɗi sihohinsa to a ciki yake cewa ummatuhul hammadun al'ummar sa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawan godiya ne ga Allah da yabansa da ya masa kirari yukabbirunahu fi kulli najdatin wa yusabbihunahu fi kulli manzila duk sanda suka hau tudu suna kabbara duk sanda za su gangara kuma suna tasbihi sai ce wa yattaziruna ala ansafihim wa yatawadda'una ala atrafihim suna sa kaya daidai wato rabin ƙorinsu ba sa sa kaya wuce idan sawu waya tawadda'una ala atrafin kuma suna alwala akan gabobinsu yadda muke yin alwala wanke ido fuska hannaye har zuwa kafafuwa shi yunadi munadihim fi jawi sama saffuhum fil qitali wa saffuhum fis salati sawa munadihim mai musu kiran sallah zai yi kiran sallah kiran sallarsa sautinsa ya shiga cikin sararin samaniya ya daga murya ko ina a jita suka yi sahu a lokacin da suke yaƙi kamar sahunsu a sallah ce da wuyuhun fillaili kadawiyin nahl sautinsu cikin dare na karatun ƙur'ani na ƙiyamun laili kamar sautin ƙudan zuma haka za ka ji su cikin dare sun tashi suna salloli a shahid shi ne wa ummatuhul hammaduna suka zanto masu yawan godewa Allah subhanahu wa ta'ala ba haka za ka ga al'ummar annabi sallallahu duk irin halin da za su shiga na dakuruwa na damuwa na tsanani na kunci na rashi ka tambayi mutum sai ce maka alhamdulillah malam ya halin yau sai ce maka alhamdulillah wannan sifa ce ta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam yawan yi wa Allah kirari da yabo mutum baya cewa ba zai yabi Allah ba shi Allah subhanahu wataala ana yabe shi ne ala kulli hal sawa'un kai a ranka kana jin daɗi ko kana jin wahala shi ubangiji abin yabo ne saboda duk ayyukansa cike suke da hikima babu wani abu da Allah yake ba hikima wa samma ummatahu alhammadin qabla an yukhrijahum ila alwujud tun kafanin ya fito da su zuwa ga samuwa tunda wannan ya zo a cikin littattafan da suka gabata kamar yadda ruwayar take nuna ba lihamdihim lahu ala sarra'i wad dharra saboda yadda yadda suke wa Allah kirari da yabo da godiya a lokacin da suke cikin farin ciki wad dharra da lokacin da suke cikin damuwa wa shiddati ko suke cikin tsanani war rakha'i ko suke cikin cikin yalwa a kowane yanayi suke ba sa daina cewa alhamdulillah ita ce ɗabi'ar mumini haka ga mutum an masa magana irin wannan ce kai da a yi sha'ani a yi shugabannin nan shugabannin Allah ya isa ba za ka fara jin alhamdulillah a bakinsa ba je yake kamar iya ce alhamdulillah ya yarda kenan ya amince kenan to ko za ka yi wani ta'aliki dai ka fara ce alhamdulillah ya so da ta'alikin da za ka yi sai ka yi amma ka ki cewa alhamdulillah sai ka shiga miyagun maganganu waj'alahum asbaqa al-umami ila dari thawabi wal jaza sannan ya sanya wannan al'umma ita ce tafi sauran al'umma za ta riga sauran al'umma shiga gidan sakamako gidan sakamako shine shine aljanna hadisin muslim daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu al-akhiruna al-awwaluna mu ne na ƙarshe kuma mu ne na farko wa nasbiqu al-umama fi dukhul al-janna aw kama qala sallallahu alaihi wasallam za mu riga sauran al'ummu shiga aljanna al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta ƙarshe duka annabawa sun gabata da al'ummominsu annabi ya zo da al'ummarsa daga ƙarshe mu ne na ƙarshe amma aka je shiga aljanna mu za mu fara shiga insha Allah inda an ce layi layi za a fito mu ne na ƙarshen shiga tsauro ne na ƙarshe gaba mu muka zo a ƙarshe amma za mu zo farko gaba ce an ɗauki 'yan alhazai an kai ku a ƙarshe kuma an ka ɗauko ku a farko kaga kai ba ka dade ka sha wahala ba guzurinka ya kare fa aqrabul khalqi ila liwa'ihi aktharuhum hamdan wa dhikra kama anna a'lahum manzilatan a'zamuhum sabran wa shukra yace fa aqrabul khalqi ila liwa'ihi wanda suka fi kusa cikin halittun Allah zuwa ga haskensa wanda suka fi kusa afuwan ilali wa'ihi haske ya mutu sai nace zuwa ga haskensa fa aqrabul khalqi ilali wa'ihi wadanda suka fi kusa halittun da suka fi kusa zuwa ga tutarsa tunda zai rike tutar godiya annabawa duka tun daga adamu suna karkashin cikin wannan tuta to cikin wanda zai fi kowa kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin wannan tuta aktharuhum hamdan lillahi wa zikra sunan da suka fi kowa godewa Allah da kirari gare shi da kuma zikiri da ambatansa kama anna a'lahum manzilatan kamar wanda yafi su wato daukaka a matsayi a azamuhum sabran wa shukra shine wanda yafi su hakuri yafi su godiya ga Allah subhanahu wataala haka wanda yafi godiya ga Allah subhanahu wataala da ambatan Allah subhanahu wataala to da yafi kusa da wannan liwa'ul hamdi saboda tuta ce ta masu godiyar Allah subhanahu wataala don haka wanda yafi godiya yafi kowa kusanci da wannan tuta haka da duk wanda ya fi ɗaukaka a matsayi shine wanda ya fi haƙuri ya fi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala fasallallahu wa mala'ikatu wa anbiya'u wa rasuluhu wa jami'ul mu'minina Allah ya yi salati da mala'ikunsa da annabawansa da manzanninsa da dukkan muminai alaihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kama wahada Allah kamar yadda ya kadaita Allah wa arrafa bihi ya sanar da mutane Allah wada ilaihi ya kira wasu zuwa gare shi wa sallama tasliman kathira kuma Allah ya tsira da aminci mai yawa gare shi sallallahu alaihi wa sallam to duk wannan shimfiɗa ce da bude gabatar wanda zai shiga yanzu sai ya ce amma ba'du kaga duk wancan amma qablu ne to amma ba'adu mun yi sa a darasi wajen uku ko shida ma za ka ce da darasi ɗaya darasi biyu ne kuma mu ma anan za mu tsaya in sha Allahu a karatu na gaban Allah ya kai mu za mu shiga cikin muƙaddimar wannan littafi uddatu sabirina wa zaqiratu shakirina abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh